ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke da rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 22 ga watan Rabiul Awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil as-sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam shaykhul islam muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 134 da biyar to 134 a cikin wannan littafi wanda kuma za mu tashi fasali na 34 الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده fasali na talatin da hudu mai magana akan hawan dabba da kuma ambatan Allah lokacin da aka hauta. قال علي بن ربيعة شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها علي بن ربيعة يتي ناها لرشي لوكا تشند أكا كاوى علي بن أبي طالب وتدبى دومين يهو falamma wada rijlahu fi rikabi lokacin da ya dora kafarsa akan likafar ta likafar ta kala sai yace bismillah falamma stawa ala dhahriha lokacin da ya daidaita akan gadan bayan dabbar kala sai yace alhamdulillah thumma kala sannan sai yace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan wama kunna lahu muqrinin mu ba mu kasance masu ikon sarrafa shi ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu thumma qala sannan yace alhamdulillah ثلاث مرات سنة يفدي الحمد لله sau uku. ثم قال سنة الله أكبر ثلاث مرات يكبر سوءك ثم قال سنة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي سألك يا تبت غريك للي نازا لنشكينا فاغفر لي دونك كغافر تامو إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دومن باب ميغافر ميغافر تذنوب بي سيكي ثم ضحك سنة سيئي داريا faƙila sai aka ce da shi ya amiral mu'minin ya sarkin muminai min ayyi shay'in dhahikta me kake yi wa dariya faƙala sai ya ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa'ala kama fa'altu naga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata abin nan da na aikata thumma dhahika sannan sai yayi dariya faqultu nace ya rasulullah ya manzon Allah min ayyi shay'in dhahikta me kake yi wa dariya faƙala sai ya ce inna rabbaka subhanahu wa ta'ala ya ajabu min abdihi lalle ubangijinka tsarki ya tabbata gare shi kuma ya ɗaukaka ya ajabu min abdihi yana mamakin bawansa idan ƙala lokacin da ya ce ighfirli zunubi ka gafarta min zunubaina ya alamu annahu la yaghfiru zunuba ghairi ya san cewa babu wani mai gafarta zunubai ba ni ba rawahu ashabu rawahu ahlus sunani ma'abota littafan sunani suka rawaito shi wa sahahahu tirmidhi tirmidhi ya inganta shi a wani hadisi a wani babi wani talatin da da hudu yana magana akan abin da bawa zai fada ko zai aikata lokacin da ya hau abin hawansa abin hawa da Allah subhanahu wataala ya hore wa dan adam wanda yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah waɗanda suke nuna samuwar Allah da kaɗaitar Allah suke nuna cikar ƙudurarsa kuma suke nuna cancantar abauta masa shi kaɗai a gode masa ta hanyar bi masa biyayya da aikata abin da ya umarni da shi da barin abin da ya hana abin hawa da Allah subhanahu wata'ala ya halitta wa ɗan adam tun farkon halittarsa ubangiji ya halatta masa ya halitta masa abubuwan da zai hau waɗanda idan mutum ya dube su da yadda yake sarrafa su da amfanin da suke masa zai san cewa lalle ubangiji subhanahu wataala mai cikakkiyar kudura ce kuma ya cancanci a bauta masa a gode masa Allah subhanahu wataala a cikin suratul nahli da yake bayanin ni'imomi da yawa dan adam kowace ni'ima kuma tana kunshe da aya wato tana dauke da wata babbar alama da take nuna ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala da kaɗaitakarsa da kuma cancanta a bauta masa ciki ya ambaci dabbobi da Allah subhanahu wata'ala ya halitta domin ɗan adam da kuma a ciki ya nuna cewa ga irin ni'imomin da suke cikin waɗannan dabbobi wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim inna rabbakum la ra'ufun رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى yace waɗannan dabbobi da ya halitta muku wa tahmilu athqalakum suna daukan kayayyakin ku masu nauyi ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus zuwa garin da ba za ku iya kaiwa gare shi ba za ku isa ga wannan gari ba sai da kyar da gumin goshi inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku mai tausasawa ne mai jin kai sai da ce wal khayla wal bighala wal hamira kuma ya halit ya halitta muku al khayla dawakai da alfadarai da jakuna litarkabuha domin ku hau wa zina sannan su zama ado gare ku wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma ma zai halicci abinda ma ba ku san shi ba ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ayar ya faɗi kaɗan daga cikin ni'imomin da suke tattare da waɗannan dabbobi da muke amfani da su wanda ɗan adam ya daɗe yana amfani da su wato za su rika ɗaukan kayayyaki masu nauyi a kansu suna zuwa da su garuruwan da idan aka ce ɗan adam ya taka da ƙafarsa ya je zai sha wahala ballantana kuma ya je yana ɗauke da kaya wanda abin ba zai yiwu masa ba zai yiwu ba amma Allah ya hore waɗannan dabbobin ya zan a kansu za ku ɗora kayayyakinku masu nauyi kuma kuma ku hau sannan su kai ku waɗannan garuruwa masu tazarar gaske wanda ba a iya zuwa wannan gari sai da kyar lalle wannan yana daga cikin tausayin ubangiji da rahamarsa ga ɗan adam wanda ya kamata idan ɗan adam ya dubi wannan kadai ya sa yi wa Allah godiya ta hanyar yi masa biyayya da kaucewa abin da zai fusata shi daga cikin dabbobin da ya halitta domin a hau a yi amfani da su wajen hawa Allah ya zana alkhaila wal bighala wal hamir akwai dawakai akwai alfadarai akwai jakuna musamman jakuna na gida Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan duk ya halitta muku ya halicce ya halicce su litarkabuha dan ku hau wa zina kuma ku yi ado da su ku hau ku yi hawa akai ku yi ado ku yi takama sannan Allah ce wa ya khuluqu ma la ta'lamun kuma zai halicci ma abinda baku sani ba wato ba iya waɗannan ne kadai ubangiji subhanahu wataala zai yi wa dan adam ta goma shi da su ba a lokacin dai shi kuka sani to amma a nan gaba Allah zai halicci wasu abubuwan da za a amfani da su wajen hawa wanda za a yi amfani da su wajen ɗaukan kaya wanda baku san su ba a lokacin da ayoyin suke sauka dan adam cikin abubuwan hawa da ya sani ya san jirgin ruwa Allah bai ambaci jirgin ruwa a nan ba saboda larabawa ba sa amfani da jirgin ruwa ko da kuwa sun san shi amma ba suka amfani da shi ba bal ma suna tsoron amfani da jirgin ruwa ba sa yadda su shiga jirgin ruwa saboda suna ganin shiga hadari ne kawai mutum ya shiga tsakiyar teku akan wani wani itace suna ganin akwai sai da kai anan akwai sai da rai saboda haka kundin balace da basu amince su yi ta ba to haka sun fi yadda su hau da wakansu su hau raƙumansu su hau alfadarai su hau jakuna dan duk suna hawa to shi yasa ubangiji subhanahu wataala anan da yake yana magana da larabawa ne a lokacin da ayat take sauka sai aka ambaci abubuwan da suka fi sani suka fi tasarrufi da su su ne waɗannan da aka ambata a nan to amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala sai dunkulalliyar magana wacce take nuna cewa ubangiji subhanahu wataala nan gaba zai halicci abubuwan hawa daban-daban wanda ba ku san su ba wanda kuma su ne dan adam daga baya ya gani ya ga wato ya ga abin ababen hawa irin su motoci irin su jiragen ƙasa jiragen sama da sauran abubuwan hawa wanda ake amfani da su wanda da can dan adam bai san wannan ba ubangiji duk yayi wannan don su zama ni'ima ga dan adam ubangiji ya hore wa dan adam waɗannan sai hau ya ci ya ci nama kuma ya hau a kansu kamar da ke cewa Allahu allazi ja'ala lakumul an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi' wa litablughu hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah shine wanda ya halicci ya halitta ya halitta muku al'an'am dabbobin ni'ima litarkabu minha wa minha ta'kulun daga ciki ku hau wasu daga ciki kuma ku ci wasu akwai na hawa akwai kuma wanda za ku yi amfani da su wajen ku ci walakum fiha manafi kuna da amfanin nuka wato ababan amfani da yawa a tattare da waɗannan dabbobi walitablughu alaiha hajatan fi sudurikum kuma dan ku isa ga biyan wata bukata da take cikin zukatanku shine tafiye-tafiyenku da za ku yi na garuruwa daga gari zuwa gari wanda bukata ce ta dan adam ba zai yiwu ya rayu shi kadai ba dole yana bukatar waninsa yana bukatar kai abin safara nan da can domin daukan kaya ya kai ko kuma ya dauko ya kawo to wannan duk dabbobin suna muku amfani wajen wannan Allah ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalun kuma akan waɗannan dabbobi da kuma jiragen ruwa ake daukan ku haka nan a wani guri Allah subhanahu wataala ya ambaci ni'imar da ya yi wa ɗan adam ta hore masa waɗannan dabbobi duk da girmansu da ƙarfinsu ubangiji ya hore masa su zai sarrafa su yadda yake yadda yake so ba tare da sun wahalshe shi ba ko sun gagare shi Allah subhanahu wata'ala ce wallazi khalaqal azwaja kullaha waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وبنجي سبحانه وتعالى يتشي شيني والذي خلق الأزواج كلها شيني يا أهل كومي dangogin komai bibbiyu komai ubangiji yayi shi da kishiyarsa Allah subhanahu wataala shine daya tilo wanda ba shi da na biyu shine alwahidul ahad amma komai ubangiji subhanahu wataala ya ya halisce shi zaujai min kulli shay'in khalaqna zaujai komai Allah ya shi biyu ga kula dare Allah ya dare yayi rana yayi duhu yayi haske yayi sama yayi ƙasa yayi zafi yayi sanyi yayi namiji yayi mace komai da zaka samu zaka samu akwai wani dan uwansa saboda ɗaya shine wanda baya da buƙatar waninsa amma idan aka wuce ɗaya to an shiga buƙata idan ka ce wannan namba ɗaya ce to ɗaya ba ta buƙatar wata nambar domin ta cika ta zama ɗaya amma in ka ce bifa tana buƙatar ɗaya ko in ka ce uku tana buƙatar ɗaya da biyu sannan ta zama uku amma ɗaya fa ta buƙatar kowa saboda haka Allah shi ne alfard al'ahad alladhi la yahtaju ila shay wa kullu shay'in yahtaju ilai kowa na da bukatarsa amma shi baya da bukatar kowa daya ce kowa kowace lissafi yana bukatar daya amma daya ba ta bukatar kowane irin lissafi to Allah ya sai halicci komai zaujai ne komai ya halicce shi biyu khalaqal azwaja kullaha dukkanin dangogin abubuwa ya halicce su biyu sane ce waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabu sane ya sanya muku a jiragen ruwa daga jiragen ruwa da kuma al'an'am wato dabbobin ni'ima ma tarkabun waɗanda kuke hawa litastawu ala zuhuri dan ku daidaita a gangadan bayansa Allah subhanahu wata'ala ya yi haka ne dan ku daidaita ku hau ku zauna daidai an ji al'istiwa shi ne zama tare da nutsuwa ka zauna a nutse shi ne al'istiwa ka zauna kuma a nutse to haka za ku zauna a kan gadon bayansu a nutse saboda ubangiji ya hore muku su to a lokacin da kuka hau kuka zauna a lokacin ya kamata ku tuna ni'imar ubangijinku da ya muku sun matazkuru ni'imata rabbikum idan stawaitum alai yayin da kuka ganku kun hau kan gadon bayan wannan dabba gata da girma gata da ƙarfi wanda ta fi ɗan adam girma da ƙarfi amma ubangiji hore ta ɗan adam yana sarrafa ta yana jujjuya ta yadda yake so za ka ga ƙirar raƙumi da ƙirar doki dukkaninsu ƙarfinsu ya fi ƙarfin ɗan adam amma kuma ga ɗan adam bisa kansu yana ta sukuwa a kai yana sarrafa su sai ka ga yaro ƙanƙani ya ja akalin raƙumi yana yawo da shi shi kuma yana bin shi ba tare da ya abin nan ba ya tibiri ya tirji to wannan duk yana daga cikin ni'imar da ta kamata dan adam idan ya gani ya tuna to kana tsakiyar cikin wannan ni'ima ya kamata ka tuna ka tuna cewa wannan fahorewa ce ta ubangiji tastawu ala zuhuri thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alayhi taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana waɗannan ya tsarkaka daga dukkan wata bukata shi baya da bukatar komai baya bukatar taimakon kowa amma ya hore mana shi waɗannan abubuwa domin mu mu amfana da su domin mu san cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai tausayawa ne wannan duk yana daga cikin ni'imomin ubangiji wanda wannan ta sa shari'a ta shar'anta wato ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin irin wannan yanayi domin a tuna ni'imar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya wa dan adam inda Ubangiji bai ga dama ba kuna ji kuna gani haka za ku bar dabbobin da ba za ku iya hawan su ba eh ai kana ga akwai manya-manyan dabbobi da suke rayuwa a dawa dan adam ba iya sarrafa su ko da zai sarrafa su cikin wahala ba zai zama ma dai abu wanda yake adi ba wato abu wanda yake normal ba kamar abin nan ba muna da irin su bauna a cikin dawa irin raƙumin dawa da sauransu ɗan adam baya iya kamo waɗanda ya sarrafa su ga wasu nan ƙanana ƙanana amma da ƙarfin tsiya da bala'i ba su sarrafu ba ga zaki ga shi nan da ƙarfin tsiya ana iya hawa a tafiya amma kuma za a iya kama shi alka yawo da shi inda ake so Allah bai ga dama ba amma ga wani abu ɗirkeki kamar raƙumi kamar bijimin sa da sauransu gashi nan ana ta kai kawo da shi dan adam yana ta jujjuya shi yadda yake so ba zai tunanin cewa lalle akwai wani abu da ya shiga cikin wannan lamarin ba ba haka kawai abin ya faru ba sulfa ba sulfa abin ya faru ba akwai wani tsari da ubangiji ya sanya anan to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya hore irin su jirgin ruwa da ubangiji ya magana akan sa irin yadda yake dan adam zai shiga ya cika shi da kaya ya makare shi da kaya da kuma mutane da Allah kira shi alfulkil mashhun da ake makare shi da mutun da fasinja da kaya amma yana tafiya akan ruwa wallazi yusawwirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makan wa dhannu annahum قد أحيط بهم وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وبنجي سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر shine wanda yake tafiyar da ku akan tudu da kuma a cikin ruwa ku yi tafiya a bayan ƙasa kuma ku yi tafiya a cikin ruwa hatta idza kuntum fil fulki har sai lokacin da za ku kasance a cikin jiragen ruwa wajaraina bihim birihin tayyiba jiragen ruwan suka yi tafiya da mutanen da ke ciki da wata iska mai daɗi wa farihu biha suka yi ta farin ciki da wannan iskar da wannan tafiyar da ake yi suna murna cewa ga su a cikin jata rihun asifun waje ahumul mawji min kulli makan sai wata guguwa mai ƙarfi ta taso sai kuma raƙon ruwa ta ko'ina shi ma ya zo wa zannu annahum uhita bihim to a lokacin za su tabbatar an ritsa da su babu maganar tsira to kuma sai a koma ga Allah a lokacin za a yi ta roƙon Allah Allah ka kawo mafita Allah ka kawo kubuta ashe kaga shine wanda yake tafiyar da ku lokacin da kuke cikin wannan jirage kuna tafiya ba kwa tunanin cewa akwai ikon Allah subhanahu wataala mai karfi a cikin wannan kuma akwai rahamarsa domin ayar sace irin wannan abu shirme mai girman gaske wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da manya-manyan duwatsu min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam yana daga cikin ayoyinsa manya-manyan jirage masu tafiya masu gudu akan ruwa kal a'lam in ka gansu kai ka ce manyan duwar watsu ne ma ga sunan suna tafiya wato a wancan lokacin ma da ayoyin suke sauka ba a samu irin jiragen ruwan da ake da su yanzu ba amma kuma ka duba sifar da ubangiji ya ambata kal a'lam kamar duwatsu yanzu ne zaka ga jiragen ruwa hawa-hawa benaye a gan shi yana tafiya gari guda babu abin da babu a cikinsa amma akan ruwa yake to wannan ba karamar ni'ima ce ta ubangiji ba domin gudanar iskan nan da yake yi shi jirgin ruwan nan ba zai tafiya ba za ka samu tafiya a cikin ruwan nan ba sai da shi jirgin ruwan wanda shi Allah subhanahu wataala shi ya shi ya koya wa dan adam yadda zai yi wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur wasna ilfulka bi bi a'yunina wa wahyina ubangiji shi ya dora annabi nuhu alayhi salam koyar da shi yadda zai sassaka jirgin ruwa dan adam ya fara hawa jirgin ruwa tun daga wannan lokaci sai an samu wannan jirgin ruwan bayan samu ruwan jirgin ruwan kuma sai an samu ruwan kansa wanda ciki zai yi tafiya sai kuma an samu iskar da take kada shi shi wajaraina bihim bi rihin tayyiba da iskar da za ta rika tura shi duk waɗannan aikin Allah ne in ya sha يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآية لكل صبار شكور Allah ya ga dama sai ya rike iskar sai ya kwantar da iskar fa yadhlalna rawakida ala zahri sai su tsaya cak akan bayan ruwan zaka ba gaba ba baya kuma an je tsakiyar maliya kaga shikenan inda Allah ya ga dama sai ya tsaye da iskar amma ya ci gaba da kadata eh ce inna fi zalika la ayat a cikin wannan akwai ayoyi akwai abin lura da kulle sabbarin shakur ga dukkan wani mai yawan hakuri mai yawan godewa Allah awuyo bi kahunna ko kuma in Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya nutsar da su bai tsayar da iskar ba amma sai ya nutsar da su bima kasabu saboda laifuffukan da mutanen da suke cikin jiragen suka yi suka yi wa Allah wa ya'fu an kasir ubangiji yana yafi abu laifuka da yawa to yana kau da kai daga laifuffuka tsewa to haka in ka dubi jirgin sama da zai tashi iska ce za ta daga shi a cikin iska zai yi tafiya in Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya tsayar da iskar in ya tsayar da iskar ya kake zato eh shikenan sai halaka amma ubangiji zai tafiyar da da shi a haka da makare da mutane makare da makare da kaya ya hau ya sauka ya tashi kada ka raba ɗayan biyu yadda Allah ya hore waɗannan dabbobin masu ƙarfi masu abin nan kake amfani kake sarrafa su shi ma wannan horewar Allah ce ba dabarar dan adam bace horewar Allah ce ma yumsikuhunna ila rahman yayin da suka daga sama din nan ba abin da ke rike da su sai Allah mai rahama wai ga ubangiji ya ambaci kansa da sunan mai rahama a wannan mahallin saboda rahamarsa ce kawai take taimakawa ma yamsikuhunna illa arrahman ita ita rahmaniya ta ubangiji ta shafi kowa da kowa da mutumin kwarai da wanda ba kwarai ba bai ce ma yamsikuhunna illa arrahim ba saboda arrahim ba ta ba ta shafar wani arni ko wani wanda bai bai danganta da ubangiji ba ne saban Allah to amma arrahmaniya tana tare da kowa shi yasa da arne da musulmi da mutumin kirki da na banza kowa zai hau jirgi ya sauka lafiya saboda mai saboda rahmaniya sai yake rike da mutane eh amma irin wannan an hau an sauka an hau lafiya an sauka lafiya sai a rika tafa pilot kai pilot din nan kwararre ne an manta cewa in ta tabe da kai da pilot din ba wani ku iya eh to duk sanda ka hau jirgin ruwa ko kake cikin mota ka tana ka rika tana rahmaniyar ubangiji rahamar su ce rike da mutane rahamar su ce rike da dan adam ubangiji yana afuwa daga laifuffuka da yawa wasu ba sa tashi fitsara su sai an hausa jirgin sama sai ana sama sai an daidaita sai ce a bashi giya sai ya kira ce a bashi giya lokacin da ya kamata in ma da bacci yake farka to a lokacin kuma ne zai zai shiga saban Allah akwai wadanda za a yi fatin shakiyanci sai a hau jirgi wai sun fi ƙarfi masu yi a ƙasa a jirgi za su to duwannan yana daga cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala shi yasa musulunci da yake addini ne da ya tafi yake tafiyar da dan adam wato bisa nuna masa cewa kada ya raba rayuwarsa duk a halin da yake ciki kai raba rayuwarsa da ubangiji ya dauka kowane yanayi yake ciki to akwai Allah subhanahu wataala tare da shi a cikin lamarin nan kuma yana buƙatar tallafinsa da agajinsa to shi yasa malamai suke yin wannan fasili annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mutum ga irin abin da zai yi wannan hadisi na farko hadisin Ali ibn Rabi'a wanda yake cewa shahidtu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu utiya bi dabba an kawo wa Ali dan Abi Talib dabbar da zai hau wannan hadisi na Ali ibn Rabi'a kamar yadda ya ce rawahu ahlus sunan ahlus sunan yana nufin abu dawud da tirmidhi nasa'i ya fitar da shi amma a cikin as-sunan al-kubra ba a cikin al-mujtaba ba da haka ba duka ashabus sunan ne suka fitar da shi ba ba a cikin ibnu majah ba a cikin sunan ibnu majah abu dawud ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi nasa'i ya fitar da shi a cikin abin a cikin littafinsa sunan al-kubra Imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad da malamai da dama sun fitar da wani hadisi. Wani hadisi malamai sun ambaci wasu illoli guda biyu da suke cikin sarsalar wannan hadisi. Ta farko shi wani hadisi ruwayar Abu Ishaq ce, Abu Ishaq as-Sabi'i shi ya rawaito wannan hadisi daga Ali ibn Rabi'a. Wasu malamai sun ruwaito kamar Mizzi kamar addara kutni da da waninsa sun ruwaito a cikin littafansu cewa abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi wanda daga cikin malaman hadisi ne ya tambayi ya abin yake cewa shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj ya tambayi abu ishaq as-sabi'i malamin sa wanda shi ya ji wannan hadisi daga shi ya ruwaito hadisin daga ali ibn rabi'a ya tambaye shi yake cewa mimman sami'tahu daga gurin wa ka ji wannan hadisi ka ji shi ne daga Ali ibn Rabi'a ko kuma akwai wanda ka ji daga wajensa sai ya ce ya ji shi ne daga Yunus ibn Khabbab Yunus ibn Khabbab Yunus ibn Khabbab tuman kufa ne akwai akwai yar magana da akai kadan akan sa sai ya hadu da Yunus ibn Khabbab sai ya tambaye shi shi kuma daga gurin wa ya ji hadisin sai ya ce ya ji shi daga gurin wani mutum da shi ne ya ji shi daga gurin Ali ibn Rabi'a kaga kenan akwai wajen mutum biyu da aka cire a isnadin amma a zahirin isnadin cewa yayi al-abi ishaq as-sabi'i an ali ibn rabi'a qala shahidtu don haka abu ishaq ya kasance yana dan rikicewa don saboda ya dan samu rikicewa a ƙarshen rayuwarsa yana dan rikicewa wajen wannan isnadin wani lokaci kamar yadda yake a wani a wasu sanadin yace an Ali ibn Rabi'a wani lokaci yace akhbarani Ali ibn Rabi'a wani lokaci yace akhbarani man shahida Ali ibn Rabi'a wato yana kakkawo sigogi daban-daban amma dai ruwayar da take nan ce ruwayar da tafi yawa ita ce ruwayar da da yake cewa an Ali ibn Rabi'a wala ita ce akthar marra wal hadith da yawa daga cikin da suka ruwaito hadisin a haka suka ruwaito shi hadisin yana da wasu hanyoyi daban-daban da aka ruwaito shi daga shi Ali ibn Rabi'a amma mafi kyan hanyar sa ita ce hanyar al-Minhal ibn Amr an Ali ibn Rabi'a wanda Imam al-Hakim da Tabarani a Kitab ad-Du'a da al-Muhamili a cikin Kitab ad-Du'a suka ruwaito hanyar al-Minhal ibn Amr an Ali ibn Rabi'a Minhal ibn Amr saduq ne saduq ne ibn Hajar ya ce saduq rubbama wahib amma Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin sa wasu da yawa daga cikin malamai sun inganta hadisin kamar yadda nan ya gaya maka wasu hahawu tirmidhi tirmidhi ya inganta hadisin ya ce da shi hassanun sahih sannan ibn hibban shi ma ya inganta hadisin ya kawo shi a cikin littafinsa sahih al-hakim shi ma ya inganta hadisin a cikin al-mustadrak al-zahabi shi ma ya goyi bayansa na ƙarshen su shine Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya inganta hadisin da hanyoyinsa daban-daban a cikin sayo sunan abi dawud da littafin sa taliqatul hisan ala sahih ibn hibban da sauran littafai da yawa hadisin hasan ne bi majmu'i turuqi hadisi ne hasan saka hadisi ne tabbatacce shi wani hadisi ali ibn rabi'a yake cewa shahidtu ali ibn abi talib na halarci ali ibn abi talib utiya bi dabbatin liyarkabaha an kawo masa dabba domin ya hau wannan yana nuna yadda magabata suke yi wa malaman su hidima manyan su hidima to kamar yadda za a shigo da malami mota don ya hau haka nan su ma a su kawo malamin dabba su don ya hau sauraka an dawo masa ita aka kawo masa ita liyar kabaha domin ya hau falamma wada a rijiyahu fin rikab lokacin da ya daga kafar sai ya ɗora a kan likafar ita wannan dabbar sai ya ce bismillah da sunan Allah akwai ruwaya a cikin musannaf abdulrazak da musannaf ibnu abi shaiba daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa اقطعوا الركاب اقطعوا الركب وانزوا على الخيل وانزوا على الخيل نزوة ku daddatse likafar dabbobinku ku rika tsalle kuna hawa wannan ba yana nuna hani ba yana umartar mahaya doki su daina taka likafa in za su hau kawai su rika tsalle su hau don su yi wa kansu wato training domin su su koya wa kansu amfani da doki a cikin kowane irin yanayi kar su zama sun shagwaba kansu in za su hau sai sun taka wata likkafa sannan su hau ran da duk ba likkafar abin ya fiwa mun sa wancan lokacin dawakai su ne tankokin yaki da su ake fita fagen yaki to ya zama mayaki ya riga ya jikinsa ya saba sai da likkafa da waye da waye da sirri da waye zai hau doki to ran da abu ya rincabe kaga zai zama baya da wani amfani a fagen daga to shi yasa sayyidina Umar yake nuna musu cewa ku motsa jikinku ya zama na kuna iya tsalle kawai ku yi ku yi alkafira ku haukan doki eh ba ba sai ba sai kun taka wani likafa ba ku bar ku bar wannan tsofaffi wannan to wannan baya nuna hani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka likafa ya hau doki kuma sahabbai sun yi haka kamar yanzu wannan za mu ga cewa shi ma abinda ya yi ɗinnan cewa haka ya gaban za Allah ya yi to shi ne ya ce ƙala bismillah falamma waza a rijilahu fin rikabi ƙala bismillah yayin da ya ɗora ƙafarsa a kan likafar wato a kin likafar sai ce bismillah wannan zahirinsa yana nuna cewa yana ɗora ƙafarsa a daidai lokacin da yake ɗora ƙafar a lokacin ya yi bismillah ya dora kafarsa kafin ya hausa ya bismillah a ruwar ibn hibban da ahmad hadisin hamza ibn amr al-aslami a cikin hadisin yana cewa ala zahri kulli ba'irin shaitan fa idza rakibtumuha fasummu Allah azza wa jal a bayan kowane raƙumi akwai shaidan don haka in kuka hau to ku ambaci Allah zahirin wannan yana nuna cewa ana ambatan Allah lokacin da aka hau wannan kuma yana nuna cewa ana ambatan Allah lokacin da za a hau tana yiwuwa kamar da ibnu raslan a cikin sharhin da yawa abu dawo da yake cewa tana yiwuwa a haɗa hadisan biyu a ce yayin da zai hau ya ɗora kafarsa akan likkafa yana yunkurawa zuwa hawa yana faɗar bismillah sai zama ana fa'iza rakibtumuha ai fa'iza arattum rukubaha kamar yadda ake cewa idza qumtum ila salati ai idza arattum alqiyama ila salati saboda haka yana nufin in kun yunkura za ku hau kun dore likka kuka yunkura za ku hau shine fa idza rakibtumuha fasumullaha azza wajal ko kuma ya zama akwai tasmiya din guda biyu lokacin da ku dora kafa ku akan likkafa akwai bismillah haka nan bayan kun daidaita akai akwai bismillah kamar da zamu gani a hadisin gaba hadisin hadisin Abdullahi dan Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarihi kabbara thalathan wannan na kabbara ne idan ya daidaita akan abin hawansa to tana yi wa zan bismillah lokacin da ake takawa da kuma lokacin da aka hau duk hadisin zai iya zai iya daukan wannan akwai riwayar Tirmidhi akwai riwayar Tirmidhi da ta zo falamma wada'a rijlahu fir rikabi قال بسم الله ثلاثا الرواية الترمذي تنون سي yana dora kafarsa akan abin nan din sai ya fada wanda yake nuna cewa lokacin dorawar ya fada kuma bayan ya hau ma yana iya ya fada falamma stawa ala zahriha bayan ya kuma daidaita akan gadan bayanta qala alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah wannan gano lokacin da zai fara ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala domin wannan ba'ul din ba'ul isti'ana ce ma'ana ina neman ina farawa da neman taimakon Allah da neman taimakon Allah da sa sunan Allah subhanahu wataala a ciki sannan kuma bayan ya hau sai yayi wa Allah subhanahu wataala godiya yayi masa kirari ya yabe shi sannan sai ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan to Allah subhanahu wataala wanda ya hore mana wannan dabbar ba don horewarsa ba ba za mu iya sarrafa ta ba wa ma kunna lahu muqrinin ba mu da ikon sarrafa wannan dabbar in banda Allah subhanahu wataala ya hore mana wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu wannan shine hada dukkan wani al'amari na duniya idan ya zo to ka tuna lahira duk wata ni'ima da ka samu a duniya to ka tuna ta lahira duk wata tafiya da kake yi ta duniya to ka tuna akwai tafiya zuwa lahira shi yasa kamar yadda muka karanta a satin da ya wuce a lokacin da mutumin da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam azzad amma annabi sai ya tuna masa zadin abin nan guzuri sai tuna masa guzurin lahira zawwadaka Allahu taqwa Allah ya ce mahajjata fatazawwadu fatazawwadu ku yi guzuri in za ku tafi aikin haji amma sai ya tuna musu kuma guzurin lahira fa inna khayra zadi taqwa mafi alkhairin guzuri shine na taqwa ka bi Allah ka bi umarninsa ka kauce wa haninsa wannan shine guzurin da yafi kowanne haka nan da ya ambaci tufafi qal anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha ce wa libasu taqwa zalika khair haka ubangiji subhanahu wataala yake salan wa'azantarwa ga dan adam idan ya ambata masa wani abu na duniya to sai ya tuna masa sai ya tuna masa na lahira shi ne a nan yake cewa inna ila rabbina da munqalibun kuma mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu sun makala sannan ya ce alhamdulillahi salata marat sannan ya sake gode wa Allah sau uku ya sake wa Allah kirari sau uku sun makala sannan ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma sau uku sannan sai ya ce subhanaka inni inni zalamtu nafsi faghfirli sarki ya tabbata gare ka lalle na zalunci kaina ka gafarta mu ya tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga bukatuwa daga komai a yanayin da yake ciki yanayi da na bukata bukatar ce ta sa ya hau wannan dabba domin ba don bukata ba in ba don bukata ba mai zai da ita saraka bukatarsa ce to ubangiji baya da bukatar komai sai dai ayi bukata a wajensa shine subhanaka inni zalamtu nafsi lalle ni na zalunci kaina wanda yana nuna cewa dan adam la yakhlu min zulmi nafsihi la yakhlu min zulmi nafsihi dan adam a kowane yanayi yake ba zai zanto babu zalunci ga kansa ba domin abinda ake kira zalunci zalincin kai zulmun nafs an tamna nafsaka ma hiya muhtajatun ilai ka hana kanka annafs ana ana nufin azzat zatinka gaba ɗaya ka hana kanka abin da yake bukata wanda shine zalunci ko zalunci na mutane ka hana mutum wato haƙƙinsa ko ka yi ta'addi a kan haƙƙinsa ko ka yi ta'addi a kansa ka yi ta'addanci a kansa ko kuma ka riƙe masa haƙƙinsa wanda shine zaluncin ɗan adam to haka nan zaluntar kai ka hana kanka abinda kan taka take bukata an sani cewa akwai bukatu da rai take da su baya ga ci da sha wanda ubangiji subhanahu wataala ya sanya su wasu bukatu na larura sunna ta ubangiji sunna kauniya ta farlanta wa dan adam dole ya saduda ya miƙa wuya ga wannan bukatar ba shi da zaɓi in ya ji yunwa dole ya ci in ya ji kishi dole ya sha in ya gaji dole ya huta wannan wasu bukatu ne da Allah subhanahu wataala ya sanya na jiki na dan adam a jikinsa wanda ba shi da zabi ko ya abin nan ko ya ko ya so dole ya ansa wa jiki wannan bukatarsa to kuma akwai bukata har ila yau ta ruhin da yake jikinsa ya ciyar da wannan ruhin da yake jikinsa ta hanyar sa masa tsoron Allah sa masa tunanin lahira ta hanyar komawa ga ubangiji ta hanyar ambatan Allah wannan ma bukata ce amma Allah subhanahu wataala anan ya bautar da dan adam ta hanyar bashi zabi ba kamar waɗancan bukatun ba da yayi masa su ta hanyar tilas sunna ce qahariya ko yana so ko ba su dole ya bita amma ita wannan ta bin bukata ce ta jiki amma ubangiji sai ya sanya wa dan adam dama yana iya ba wa rai ransa bukatar da take da shi ta ambatan Allah ta tuna Allah ta yi wa Allah biyayya ta tuna lahira ta komawa ga Allah wanda zuciyar shi tana da wannan bukatar ko ya hana ta ya zama azzalimi to anan ne zulmun nafsi yake zuwa mutum ya zan cuci kaina a harkar rayuwa yau da gobe ba za ka ga abinci kala jinwa ba ka kici wannan cutar da kai ne amma za ka ci saboda mai saboda wannan wani abu ne da ubangiji ya riga ya sanya shi tilas dan adam ya ansa kiran wannan amma abin da ya shafi bautar Allah bukata ce ta zuciya amma ba kowane dan adam yake ansa mata ba to yayin da kake ansawa yayin da kake ansawa zuciyarka bukatarta ta bautar Allah saboda wasu abubuwa da za su shigo maka na hawa na san zuciya na shaidanu na duniya to anan kai zalunci ba ma abin da ya shafi buƙatar da ruhin ba zai rayu ba sai da ita ko da buƙatar da ruhin ba zai samu kamala ba sai da ita domin akwai buƙatar da ruhi ba zai abin nan zuciya ba za ta rayu ba sai da shi kamar yarda da ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala karɓar musulunci a matsayin addini wannan zuciya ba za ta rayu ba sai da wannan idan aka hana zuciya wannan to dan adam ko da ko yana tafiya da kafafuwansa ana hira da shi yana dariya yana abin da matacce ne ba mai rai bane aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathalu fi adh-dhulumat laysa bikarijin minha haka mutum dan adam duk da ba zai ambaci Allah ba da ba zai bi Allah ba ko ba zai yarda da kadaitar Allah ba wanda matacce ne akwai kuma bukata ta kamala ruhinka yana bukatar ya samu kamala ya zama kammalalle cikakke wanda wannan ta sa aka shar'anta abubuwa na sunnoni na mustahabbi da za ce ga wannan sunna ce ga wannan tadawwi ne dan baka yi shi ba baka yi laifi ba amma kuma in ka yi shi zaka samu kamala in ka yi shi to matsayin da kake kai yanzu zai fi wannan zai karu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu kaga sama kake taraki kake sama kake karai to yayin da ka hana ranka wannan abin da za ta samu kamala nan ma ka zalunci kanka to ashe kaga babu ta yadda za a dan adam ya wofinta daga zaluntar kansa domin a nan mun san cewa in aka kasa sunnoni in aka kasa sunnoni ɗari to da wahala mu iya samun 30% 40% a cikin wannan kaso wannan masu ƙoƙarinmu ne watakila suke iya kaiwa wannan amma watakila sai 5 3 2 watakila eh watakila masu ƙoƙari ne za ka ga sun kai watakila 30 35 da ba magana 50 ba magana 60 bare 100% wani 100% sai annabawa to gwargwadon yadda ka hana zuciyarka wannan kamalar gwargwadon yadda ka zalunce ta yanzu ka zan musulmi mutumin kirki mai ayyukan kwarai kana yin abin da za ka shiga aljanna kamar ba ƙauyen nan da ya zo gura annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tambayoyi cewa bayan salloli biyar akwai wasu da aka ce a sai da in ta ɗau'i za ka yi ya ce azumi fa aka gaya masa sai da in ta ɗau'i za ka yi zakka fa hajji fa aka ce duk sai da in ta ɗau'i za ka yi ya ce to ba zai ƙara ba zai rage ba annabi ya ce aflaha in sadaka in da gaske yake to ya rabauta saboda ba za ka kasa samun rabo ba amma kuma ba za ka kai kanka can sama ba rabon naka zai zama a takaice yake to kaga ashe da kayi abin da zaka ƙara sama to ka taimaki kanka to wannan rashin taimakon kan kan naka da kai shi kansa zalunci ne shi yasa dan adam baya rabuwa da zaluntar kansa shi yasa zaka ga manya manyan waliyan Allah ana koya musu irin addu'a da ta kunshi wannan shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da Allah ya gafarta masa komai nashi amma cikin addu'o'insa akwai wannan shi kansa wannan hadisin kuka je gaba za ku ji sayyidina Ali ya ce haka ya ga manzan Allah ya yi wato shi ma haka ya karanta wannan addu'ar da muke karantawa inni subhanaka inni zalamtu nafsi lokacin da sai na abubakar ya tambaye shi addu'ar da zai rika yi a sallah ai kaga abin da ya koya masa kenan inni zalamtu nafsi zulman kafiran ma saboda ka dan adam baya rabuwa da wannan annabawa sun yi irin wannan annabi adam da matarsa hawwa'u ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da annabawa sun yi wannan annabi Musa ni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la da annabawa sun yi wannan to ina ga wanda ba annabi ba subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin annabi Yunus alaihi salam saboda annabawa kansu suna jin wannan tare da su to kaga wanda ba annabi ba shi ya kamata ya yarda cewa yana zaluntar kansa sai dai kowanne gwargwadon yadda zalincin yake wani babban zalunci yake wani zalunci da yafi kowanne zalunci shine shirka shine yafi kowanne inda shirka da zulmu razib wani shi yafi kowanne girma wani shi yake yi wani kuma zaluntar bayan Allah yake yi wani kuma zaluntar kansa yake ta hanyar aikata ma'asi ومن يتع ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه duk wanda ya haka ya zalunci kansa zai zalunci kansa ta hanyar ma'asi wani kuma zai zalunci kansa ta hanyar barin wasu mustahabbat abubuwan da ake so zai zalunci kansa ta wannan saboda ashe kaga babu ta yadda za a yi bawa ya zan babu zalunci tare da shi haka inni zalamtu nafsi kada ka rika jin cewa to kai wanda zalunci kai har da zaka rika karanta inni zalamtu nafsi a'a babu cikin mu wanda bai zalunci kansa ba shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa وأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون lokacin da wannan ayat ta sauka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suka zube gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyuna lam yadhlim nafsahu dama ikin Allah cikin mu bai zalunci kansa ba an ce kuma su ne za su za su kai labari to kaga ashe babu wanda zai ji cewa baya zaluntar kasa sai wanda yake mahaukaci bai sa abin da yake amma in dai mai hankali ne ya san cewa akwai wani nau'i na zalunci a tare da kansa haka yana buƙatar ya nemi gafarar shi wannan ɗabi'a ce da tun farko haka Allah ya halicci halicci dan adam inna arabna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula haka dan adam yake gurgurdan yadda zai rika bin Allah gurgurdan yadda zai rika rage wa kansa zalincin gurgurdan yadda zai san Allah gurgurdan yadda zai rage wa kansa jahilci duk yadda mutum yake ganin kansa mai ilimi inda bai san Allah ba to a gurin Allah jahili ne jahili ne danyi shatan sauraka gwargwadon yadda zai san Allah yawan sanin Allahnsa yawan fitarsa daga jahulan yawan bin Allah subhanahu wataala da kiyaye duk kisa gwargwadon kuma haka ne zai rika nesanta kansa daga zaluman da Allah subhanahu wataala ya sifanta dan adam da shi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ka gafarta mu domin babu mai gafarta zanubai sai kai thumma dhahika sannan sai yayi dariya fa qila ya amiral mu'minin bi ayi shay'in dhahikta sayyidina ali yana gama wannan addu'o'in sai aka ga yayi dariya sai sahabbai suke tambaye sa ko sahabbansa suke tambaye sa me ya bashi dariya domin su ne ba su abin dariya ba an ka maka dabba ka taka likafar dabbar ka hau ka yi addu'a to zai kuma na dariya shi ne sai yake gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ya yi haka kuma ya yi dariya shi ne shi ma ya yi dariya wannan shi ne san annabi na gaskiya ka kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ayyukansa da wanda ka san hikimar da wanda baka sani ba da wanda ka hararo da wanda baka hararo haka sahabbai suka kasance shi yasa suka fi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam duk ƙaryar mutum ba zai yi da'awar cewa a ya fi sahabbai san annabi sallallahu alaihi wasallam duk ƙaryarsa ya yi ta ƙarerayensa amma dai ya fito yau kowa yana jinsa ya ce ni na fi sahabban manzo Allah san annabi ƙarya yake to ashe kuwa kaga in haka ne menene sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi har soyayya su ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa har suka yi fice har ma Allah subhanahu wataala ya ba su shaida yace radiyallahu anhu radwan ce Allah ya yarda da su ya yarda da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya yana mai yarda da su me suka yi ashe wannan ya kamata mu sani kuma idan muna so mu ma mu samu wannan rabauta din sai mu bi abin da suka yi biyi idan muka yi haka to shine za mu samu kanmu cikin su ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa idan muka bi wannan shine za mu samu kanmu cikin wannan tawaga amma muka ce mu za mu shata wa kanmu layin daban da muke gani shine soyayya mu yi ta baragada wani abin ma mu ɗauko akasin soyayya da mai da shi shine soyayya saban manzo Allah din da saba aikensa ya zama shine alamar soyayyar kaga cin mutunci ya kare anan lokaci ya za mu tsaya anan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai dan uwan mu da muke tare da shi anan koyaushe muna karatu dan uwa malam Abdul Malik da gashi nan muna tare da shi ma a yanzu Allah ya wa mahaifinsa rasuwa saboda mu sa shi addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya kansa da rahama Allah ya sa ya huta ubangiji ya karbi ayyukansa na kwarai ya yafe masa marasa kyau Allah ya sa aljanna ce mako masa abin da ya bari kuma Allah ya alkinta masa su Allah ya alkinta masa su sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh